إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha hudu ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin da yau insha Allah za mu tashi sabon kitabul jana'iz ba mun ƙare magana ta lokatayen salloli na nafiloli wanda mun ƙashen bayanin mu dai na maganar sallah ta la'asar wanda yake da maganganu akan sallar nafila bayan la'asar wasu na ga samsam ba za a yi ba ganin wasu ruwayoyi da suke magana babu sallah bayan la'asar sai rana ta faɗa kuma masu ganin istina'in samun damar raka'a biyu bayan la'asar kan hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce wannan sallah ta nafila bayan la'asar da rakatul fajr sai manzon Allah bai barin su a daki na da lokacin gidana yana yin su kuma da aka mata magana Umar yana bugu tace Umar yana bugu ne dan mutane masu son ibada ka abude kofar ibada har su kai lokacin da aka hada dukun bayanin Aisha haka shi umar kin kanshi a bayan da suka yi da zaid ibn khalid al-juhani da abu musa al-ash'ari na ga tamim jarin da ya tambayi wanda ya nema hana wasu ma ya buga suka ce ba za su wasa ba wannan sallah ta bayan la'asar ganin sun yi tare da wanda ya yi shi suka ambato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nan dai har sun magana kamar da albani rahimahullah nasiruddin albani yayi bayani cewa wannan sallah kullum ta tabbata nafila raka'a bi bayan la'asar ba kurin talakin nafiloli gaba ɗaya ba inda hatta ya karuwa ya ta sai dan ali da manzo Allah ya maganar babu sallah ba al'asar ya isa sanai cikin suna abi dawo ya ce illa wa shamsu murtafi'a da ya magana babu sallah ba al'asar ya ce sai rana tana sama shikenan kuwa a wannan lokacin ana iya yi kuma bayanin da ya gabata gam hadisan dai sallah raka'a biyu ta tabbata ba al'asar Allahu Allah yanzu za mu tashi sabo kitabul jana'iz darasi na 56 insha Allah to zamu darasi na 56 cikin littafin motsa ta Imam Malik darasi na 56 motsa ta Imam Malik insha Allah zamu tashi kitabul janaiz wanda insha Allah ganin sabon magana ce abin da yake da alaka da janaza ko jinaza din ma ce jinaza ko janaza din illa ko suna bambantawa jinaza makara inda gawa a sama janaza shi wanda yake saman makarar ko gawar jina janaza tunda suna kace a kullum duk kalmar guda ce ko kace jinaza ko janaza din dai ma'ana mamaci yanzu abin da yake da alaka kai da mamaci abin da mamaci mutum yake bukata bayan mutuwa shine mutum kenan ƙarshen rayuwa ta duniya ta kare za a fara rayuwa ta barzakhiya abinda aka dora mu al'umma musulmi suwa dukkan wanda yake musulmi ne bayan mutuwa shine zamu ji a wannan kitabikin da abinda yake da alaka da wannan to ganin cewa sai ya fara da magana ta wanke mamaci da cikin aiki na gawa shine farkon abin da ake yi wanke mamaci sai fara da cewa haddasa ne ya haya ammalin an ja'afar bin muhammad an abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an wanke shi a cikin rigashi a rigashi aka wanke shi wannan akwai labari da ya shahara na cewa lokacin da Allah mai cikawa suna cikin tattaunawa sai wani ya sallama cewa wane ne ya ce hadir ne da shi da hadir na gada na biliyasa ne abinda ya shahar suka kawo suka zo wajen wanki a namsa wajen mana jana'izar shi wannan na magana su wanki shi a cikin kayan shi alhali hata imam malik ya karuwa ya kurin an wanki a namsa sallama a cikin kayan shi abinda hata imam zurkani cikin shahin na motsa malik ya kawo ruwaya wadda albani cikin akamar jana'iz ya kawo ruwayar ita ce abinda ya tabbata na aisha radiyallahu anha tana ba da labarin abinda ya wakana bayan mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar da abu dawud ya rutu ibn jarud haka imam hakim ruwayar da tana da dangane kuma kyakkyawa tana da inganci ruwayar abinda ya wakana aisha take ba da labarin cewa lokacin da muka yi niyyar wanke annabi sallallahu alaihi wasallam tace sai aka shiga lokacin da kenan Allah mai cikawa tace sai aka shiga shawara tana cewa wallahi ma nadari amjad da nasar an jaridahu min siyabi kaman zard mautana shin zamu wa annabi sun huda mai kayan shi gaba daya irin da muke sauran matattu mutum ya huta huda mai kaya a mai wanka haka za mu shi amma an gasiru alai da tsayaba ko ko za mu wanke shi da tuwar shi a jiki ta ce ana wannan shawara fallama khatalafu alƙallawa alaihun nan sai allah ya jima musu barci masu wannan shawara yan gida a halabe ta suna wannan shawara sai allah ya jima musu barci a cikin wannan shawara suke ta ce hatta ma minun rajulun illa wa taƙanuhu fi sadarihi sai da gangadin ya yi nisa sai da kowa haɓa shi ta taɓa ƙirji shi ke nan barci ya tafi haɓa ka taɓa ƙirjin kayan tafi ta ce suna wannan hali sun makallamun mukallin min na haifar bai ta ce layadaru na manu kun suka je wani sauti daga gehen ɗakin wani mai magana ya yi magana amma ba san ba kowane ne ba wani ƙadir ko iliyas kurin ca suka yi kurin sun ji wani sauti daga gehen ɗaki kuma suka bayani ba musamman wane ne wani sautin cewa annabi suna zai sarama su kamisu wale ya bai wanke annabi cikin kayan shi kurin aka ce musu wanke shi a cikin kayan shi kenan ba a hudda mashi ba kayan shi suke jikin shi kurin ruwa aka zuba ana gurzawa ana wankewa ba taɓa mai kayan shi ba wannan magana cewa hadir ya zo wajen jana'izar shi da annabi iliyas magana ce mara inganci kuma ta saba ma hanyoyi ingantukaman da ina ga cikin fisar bari hafiz bin hajar ya bayan irin wannan bayanin da ake cewa annabi hadir ya gamu da wani wata ruwa ma annabi ya gamu da hadir da iliyas ya gamu da su har tattaunawa ce wannan ba magana mai inganci kuma abin da yake tabbatar da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan cewa wata rana ya bayani kan cewa babu wani ya magana a wata rana ce daga yau babu wanda shekara 100 mai zawa za ta zo a samu wani raye a saman wannan duniya kowa don aka ahwa yau da wanda ya jima daga yau ku da sai imana ba wanda za a samu shekara 100 mai zuwa a gaba a samu wani a saman kasa da rai suke da wani maganganu mun goma cikin sa'ani ya ce in ma iya da a ƙasar babu shi to ƙarƙashin wannan maganganu suna sa abu da yawa suke jewawa na gamuwa da hajjir ko gamuwa da annabi ilyas babu wani annabi a yau da yake raye a saman ƙasa wanda bai suna annabi na sama kasa babu babu shi kuma can ruwaya ta hajjar ya zo iliyas ya zo bata da inganci daga nan sarasala shi imam malik rahimahullah kurin bayanin da yake a nan tabbatar da an wanke a nan a cikin tuwashi kurin shi ne kiran ba a hudda mai kaya ba irin yadda aka hudda ma sauran ake hudda ma sauran matattu kuma haka suka aikata sai kuma da wannan ruwa kuma ta tabbata ruwa ta tabbata ta wadda wannan da makaranta ta imam malik ta cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghusila fi qamis an wanke shi a cikin rigar shi wa haddathani an malik an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani an muhammad bin sirin an umm atiya al-ansariya qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرناها إياه تعني بحقوه إذا abinda yake wannan ruwaya ta mu'atiya tana ba da labarin cewa ita ce kaman cewa wadda ake cewa nusaiba wadda aka dai da cewa aka ce ana cewa nusaiba ko nasiba za ta da abin da ya zo cewa tana daga cikin mata ansar wanda suke kula da irin wani aikin na wanke mamaci ta ce muna cikin wanke ɗiye shi ta ruwa an ce zainab ce cikin ɗiyan na shi an kawo cewa zainab ce cikin ɗiyan shi dai lokacin da allah mata cikawa ita ce dai abin da ya shahara suna mata wanka ta ce da hala alaina rasulullah sassan ya manzana ya shigo wajenmu inda muke wanka ita ya shigo wajenmu shi na tuwafet ibnatu lokacin da ya shi allah manta ta cika mana ta mutu faƙalis yake ce mana ya ba shi umarni kin iya gaya musu yadda za su yi wanka اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك wanke ta uku ko biyar ko sama da haka in gunga tana bukatar haka na magana wankewa wutiri ima so uku ima so biyar ko bakwai zuwa tara shi dai a yi wutiri abin ya dace da aka ga bukatar mamaci akan akwai zai mutu jikin shi dauda ko ya jima a kwance ko misali accident ne jini ne ma jikin shi ke zuba ana bukata a mai wankewa da yawa za a wanke ga akwai jini yanzu ba ko akwai nawa daban turu na an ba an ba da dama tun daga uku a yi biyar an da bukata a yi bakwai har zuwa tara wankewa ana wanke ana wankewa tema wanda aka yi hadarin mota ko na abin hadari akan samu haka na gaske magana ko wanda ya yi jima a kwance ya dauda da yawa shi dai daga uku dai ba samu da wuturi kurin amma ba ɗaya ba uku kenan biyar bakwai tara zuwa sha ɗaya amma kama da sha ɗaya duk dai wutar ne wanda ka nema ne wutar ya ce mata ta ce bayan ga musu haka wanke ta uku ko biyar ko sama da haka in kun ɗin a tuna zalar kinan kun gaya kuna buƙatar haka ce da mi dima'in wa sidirin ku sanya ruwa a sanda ana maganar ganyen magariya shine abu ne matsayin sabili yake ko a yau iya can abin da ke huda dauda inda samu gariya a daka ganyenta a sa a wani abu dauda tana hudda dauda kware kenan wani ya ba su ce ku yi da ruwa da magariya da ce an da sabili waje an na fil akhirata kafuran a sha'in kafur a ruwan ƙarshe kenan nan an za a wanke an mace an so a sa sabili ko omo abu dai wanda za a hudda dauda ko da gabata don gawata shi kenan a tura haka nan ana buƙatar tsafta a wanke shi da kyau a sa sabili a na roko a wanke a aka sabili tsabta wannan su a tafsirin shi ne matsayin sabili kenan a sa sabili kuma a ruwan ƙarshe a sa turare kafo wanda za a mai wankewa ta ƙarshe wannan shi ne abin da yake siffa ta wanka wutiri kuma ana sa ruwa ana sa sabili da turare a sabili kenan a na warko ko a cikin wankan da za a ce a cikin wanka a sa turare wanda wannan a sa'omu za mu ce iya cin abin da malamai ce kan hujja na cewa ashe sa wani abu na sabili ko shiga sabili a cikin ruwa bai ɗauke ingancin ruwa ai wannan wanka ne ibada mana bai ce ku sa turare ku sa fizira ciki kuma san magariya tana da kular tana da ɗandano mana bai ce a sa wannan a cikin ruwan wanka da gawa shi ne cewa abin da yi malamai suka hujja ko nan hujjan mai yawa da muke dogara kan takan ruwa kwarai akwai matsala kuma abu ne mai rauni ana ba mutane wahala wajen mas'ala ta ruwa ta cewa duk abin da ya canza ruwa in yi canza kurin ko da abu tsayar in yi canza kama ko ɗanɗano ko kenan ima ɗanɗano ima kama ima wari kurin ruwa bai alwala wannan ya ba mutane wahala da yawa kuma abin da ba mun bai da wani mun dogara ba kwara wanda abin da yake jamhur suke magana kan shi duk da akwai ruwaya wadda ina ga ta mai bulubun ya kada kuma ta shahara ta abin da yake canza ruwa na ɗanɗano ko wari ko kama to amma shi kan shi duk da shi gancin ruwa shi na ta malamai suke cewa babu wani wuri da hadisi ya tabbata mai rauni ne hadisin da ya kawo mas'alar amma malamai kusan ijma'i suka yi akan mas'ala mas'alar canzawar ruwa da wani abu wanda yake mai najasa eh wannan nasan hadisi ce ta bi najisin za ta gara ma ce bi najisin ne la laun ha laun aw ta'am aw rihu za ta gara ma ruwa canza da najasa da tsawon dandana ko wari ko kama ya yi nasan hadisin ya zuwa kan najasa ne to hadisin bai inganta ba amma ijma'i ne kuma kai kan gasar baiwa a ce kai ruwa da aula da ruwan tsari ruwan tsari ruwa da shi tsari shi kace kai san ko da kama abu abu ne kuji salim ka san da kan ko da ba ka magana ba a gidi karara ka san ma'anar magana kenan kenan jamhur suna kan baiwa a yi arwala ko wanka na ibada da abin da najasa ta canza ruwa to yanzu magana ta tsadar abu tsarkakewa ruwan nono zuba sabili ne omo ya shiga ɗan kwaburo ne a cikin ruwan ya shiga cikin ana jin ɗan abin ɗan kwaburo ko ruwan da aka yi wanki sauran ana jin ɗan warin sabili ɗan kwaburo ko sabili dai ma wani sabili ne ana jin warin ko ana kamar shin wannan ruwa ba a komi da shi shi ne masala abin da yake wajen jamhur hatta imam malik masalar da mutum kan ci iziya ko risala masala biyu ce mai iziya abin da shi yi magana a cikin babin miya ya yi magana a kan cewa ko da najasa idan ta haɗa ruwa idan ba ta jirkita ruwan ba zai koma ruwan najasa ya ce wannan ruwa ana aiki da shi illa an samu wani ba shi ba yayi amma don najasa ta haɗa ruwa matuƙa ba ta canza shi ba iyanan ruwa wanda domin ruwa shi ke kare najasa wani da suka shi sai dai idan tarin ja za ce ruwan tsari ruwan kashi ruwan kaɗa amma inda dai shigar ta ciki ta waɗa ciki kana kallo dukkan mutsari ne waɗa cikin ruwa ina magana a malike kanta a nufin iziya ruwan iyanin zahir mutsashi illa mustahabi ne an samu ne ya aiki da shi shi mai risala shi ne ya kawo ra'ayin sunun sunun cikin malaka amnajin imam malaka ne shi ne yake kan cewa duk ruwan da bai kai kulla ba mu ce misali tulu ko randa in na jisa ta haɗa shi ko da kaɗan ce wannan ruwan ya lalace amma magana imam malik ta yi ƙari ta ta da jamhur da nasoshin hadisai ingantattu na almawar tsawon lalata jiso ce wannan abin da yake masala ta biyu da muza'a rijiya a madina kuma an san abu da yawa ya faɗa amma annabi ba dama aka aiki da ta a takaice da yanwa hatta a malikiya in da ta da cikin abata ɗauke ingancin ruwa sai in ta bayyana za a ga mana ta ja ruwan kenan akan wani magana wa duk suna magana akan najasa su a cikin malikiya suna magana idan ruwa ya jirkita da abin da yake tsarkakakke mai suka ce su malikawa iya nan tahirun fi nafsi gar mutahirun da gani iya nan ruwa ne shi ruwan iya da tsarki amma bai tsarki na abu to a na a wani hali kenan inda wajen jamhur ruwan misali za a ce wani ruwan sabili shi kenan ruwan omo ne ruwan nono ne ruwan kaza ne amma kurin dan sabili a cikin ruwa ko da ƙarshen sabili ka ce ruwa ya lalace ba haka ban gaske magana wajen jambo ruwa dan wani abu ya shiga ciki bali abu tsarkakakke muke magana in dai ba an ce ba ruwan kaza shigar sabili shigar nono shigar gari cikin ruwa ko da za a ga wani gari ne bai ɗauki ingancin ruwa magana mafi ƙarfi ke a cikin jamhurin malamai in dai an ce ba an ce ruwan sabili ba ruwan kaza kudin sabili ya fada sai sama kuma ya ga ya shi nan wajen yara masu wadanda shi ciki mutum dai shi ne ya wani ko ya wani su shaɗawa wuya kaman kare ya wuya shi wuya shi wani kamshin ruwan kan zama kan gawal ba ka yi wani wani shi ne ba sa ka wani ba ba sa ka wani shi shi nan ya kaji ka shaƙo na ko ka shaƙa in dai ba an ce ba wannan dai ba ta ce ba amma balle a yanzu mas'ala ta ajiye ruwa ko a wajen fuqahar malikiya dan an ajiye ruwa a wani wuri imma misali makwabtaka ta yawan tarare ko wurin akwai ruwan iya bi ta wajen abu mai kamshi ko jima wani irin misali da kamar tano za a je tano don na jirwa cikin kasa zurin canza ke ja ruwa ko a cikin malikiya dan ruwa ya canza da wurin da yake zamne ko makwabtaka ko ta yake bi sun ce bai wa ruwa illa ko ɗaya don ya ja da ruwan tano ya ja da kasar da yake ya hori ba abin da ruwa iya nan tsarin mutane da gari duk da ya mutane sama kansu hada wajen abin ruwa to kenan maganar sabili ko na gashi za balle kuma yana zuba tare budu za a ɗauko budu an sa isan ko gazuwar sai ka shekara nawa kana a gidan budan an kasa ya kaji wani abin wannan warin gazuwar ko isan ciki na ce wala to rubu yana a gida ce a sai ya tsunci shi kansa wani akwai isansu akwai isansu bai a rola kenan don shi ciki ne ba wa wahala da zaka bali ruwa ne da ruwa wannan kamshi makwabtaka suka yi ba kan yi mani ba wani kamshi ne kurin dangantaka da zaman da a wurin ita ko da kamshin wannan bai canza ingancin ruwa magana mai gaskiya magana ruwa ne tsarkake da tsarkakewa wannan makwabtaka dan warin isan warin sabini bai ɗauke ingancin ruwa gaskiya magana mun karanta ba cikin wani littafi na nan arojiz kuma ce suka suna na abu malik haka na na na wannan bayan abu malik haka na shaidu sabi da suka bayan dalar kan misali gaskiya magana ruwa bai da matsala da yawa mutan suka ba shi wahala kwarai yake ba ba shi da matsala in dai ruwa ne iya na ruwa kurin don shiga wani abu balle mai tsarki gaskiya bai doki inganci shi iya na ruwa mai sunan ruwa ta tsarkakewa zinan da annabi ya ce zai kusa ya ce ku wanke ta bima'in wasu dirin da maruwa da magariya kuma a ƙarshe ku sa kafo kaga duk wannan wanka da ake na ibada a sa sabulun kuma ha a sa turare a cikin wannan ko wanka da ake na gawa sai ce fa'iza faragatun idan kun kare wanke ta fa'adinnani ku sanar da ni qalat umma ta ce falamma faragana adanna da muka kare wanke ta sai muka sanar da shi mun kare fa atana hiqwahu sai ya ba mu izarkin shi asana ashiqo tuhar da take gamuwa da jikinka daga tattana ba abu da ba abu da ba ta da shinka to ma na iya ni zarkin shi da shi na cikin shi sai dauko tace faqal ya dauko zarkin tabarruki ne da jikin shi da abin da ke tare da shi sai ya meko musu zarkin shi faqal ashirnaha iya na atuwa shi'a amma annabi ya ce ba ya ce ansar antum shi'a sar nas bisar me shi'ar tuwa da take bin gangan jikinka da sar tuwa wadda take saman watan kenan abin da ke gangan taba jikinka kenan ku sa mata wannan izarakin a nawa a tuwa ta farko a cikinta shi ne a shi'ir na iya ku sa mata shi a farko ya zama to shi ne a jikin gangan jikinta tuhash ya ce iyawu ta'ani nan fasata ta'ani da ya kawai da su ce hikawa mana izarar ya mata sun da ce da ta ce fata na hikawa mene a hikawa mana izarar wannan shi ne abin da ya wakana a wajen wannan wanka yanzu da mun ji kiran da ake wanka a takaice na magana gawa wanda mai ake cewa muna so za mu gama da ibada aikace daidai wurin da yadda ake wanka aikace da masu kallo kenan yasa gani da ake wanka aikace insha Allah sai ita wa haddasa ne a malik kuma wannan ruwa da mu kare karanta ba imam malik imam al-bukhari ya kawo imam muslim ya kawo hadisi muttafaqun alayhi ba imam malik ya kawo hadisi wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr an asma bint umays غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني سائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا abin da yake ruwaya a sama bintu umais matar abubakar sadiq ita ta wanke abubakar sadiq lokacin da allah mai cikawa don kenan yan kashe mace tana iya wanke mijinta miji ina iya wanke matar shi shi ma idan za a iya su wanke junansu ya ce ta ce bayan ta wanke shi ina taulutun allah mai cikawa su makarajat fasa'alat man hadara min hajjihe ta hutu ta tambayi muhajirai wanda suke nan ta ce in nisa ima ina azumi a yau kuma wa ina haza yau mun shadidul bade wa rana ta tsananin sanyi fahal alayya min gusul na iya wanka faƙalu la suka ci a wannan da harko ɓangaren ruwayar sanadin yana da rauni a jisun bai inganta ba amma masalar da nan na ce cewa sama ita ma abubakar wanka na magana ce daban amma nan bayanin gaba ɗaya na tarutawa muhajirai magana sauransu shi ne ke da bakan shi kuma akwai hanyoyi daban suka tabbatar da magana wanka yin wanka ga wanda ya wankan gawa ne masu arziki zawa cikin akan na albani ya kawo ruwayoyin hadisai sahabbai suna wanka na wanke gawa amma ba jiwon ba su ce ta ce wasu na yawata wasu ba sai kenan wanka akwai shar'anta wanka an kama gawa wanka amma ba dole ba ne sahabbai wasu kan yi wasu ba sa yin lokaci kenan abu ne wanda yake akwai shi amma ba dole ba an kawo mamaci wanka kai wanka akwai ruwaya amma ba dole bane ba dan ganin aikace akwai mace da akwai da ba sai gana kenan kenan wanka na gawa mustahabi ne a cikin wanka daga da aka mutana mustahaban wanka wanda mustahabi ne a a lokacin da aka wanke mamaci mustahabi kai ma kai wanka yanzu ina ga an iya da wahala ma gaskiya inda za ka yi wankan ka samu ruwan kan naka tun da ka iya kana iya mustahabi ne kana iya yi kuma maganar mace za ta ma mijinta wanka wannan haka ne ba wani matsala kamar da abade ya tabbata da tafiyin haka kin mace ta ya tabbata aisha take cewa ita kanta ce daga baya da ta gano inda ta gano abin ta gano daga baya da ta tawa annabi wanka annabi ke ce ma aisha ruwa ta inganta da na yi buri a ce kin rasu in wanke ki in miki lirkawani in miki sallah ta ce kenan ka je gidan giki shetara na mako wani ka tana ta ce ka fanta ki ka fanta ki a sauke ta yi ta abin tana wawai gina a ranar ma iya wani gida da magana ba gidanta ba a takaice dai kenan abu ne tabbatacce a musulunci ma'aurata kowa ya wanke dan uwan shi dan zai iya duk da ba wajibi bane ba kaga ai da akwai da aka yi kuma annabi wanke ba kenan abu ne da wanda halitta yin halitta kowa yana iya wanke dan uwan shi wannan shine mas'alar duk da amma dai ruwaya wannan hadisin da'ifi sai kuma ita ce abin sanin wata aka ce ta arami ja'afar ta arami ali ta arami shi abubakar bayan ja'afar ta arami abubakar kun bayan abubakar ta arami shi sai da na ali wanda wannan iya ɗauke mata al'ada ta cewa idan mutum ya mutu abokin za a mata shi ba ya ce ya ci amana wannan al'ada ce al'ada ce don ka mutu an mata ka ce amana ka ce wani an koma al'ada an ajiye addini sahabbai suna haka suna abin koyon mu manzo Allah ya haɗa yaran matan sahabban shi eh ya alme su ya ruwa masa asiri kuma shi ma yayi sai ka san iyan da zanto iyan ka diye shi da kula tarbiyya sauran su ba wani abu da yana a shari'a al'ada ne yake da wannan abun a ce ya ci amana ya arma ta abokin shi ana kallo da gararan ba da gaban gari ko ne zai kwashe ta ya ta ba ta alhadiyan ba abin da ya mutunci a yakin a sharance ba ladanta ba sai magana ta hadisin gaba ya ce wa haddasa ne a malik annahu sami ahalar ilimin ya kulu إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسها بوجهها وقفيها من السعيد قال مالك وإذا حلق الرجل وليس معه أحد إلا النساء يممنه يممنه أيضا قال قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر abinda yake wannan ruwaya imam malik shine yake ba da labarin cewa ya yi ji wasu daga cikin magabata alin ilim kina malamansu kinan tabiyai suna cewa ya kuru suna cewa da malik tabi tabi ne shi bai ga sahabbai ba bai ga sahabbai amma ya ga almajiran sahabbai suna ce tabi tabi ne to kenan nan alilmu kenan malamansu kenan tabi'an kenan suna cewa idan matatul mar'atu idan mace ta mutu wala sama'aha nisa lokacin mace ta mutu ta kuma maza ba maza ne kuma wala min dawil muharram babu cikin muharramanta maza mata ne ma'ana ba mata tare da ta dan wanta kuma babu wani muharramanta yali zalika bina wani zai mata kula da wanke ta wala zawjin yali zalika ba miji ba ba muharrami ba miji wanda mata wannan wanka ya za a mata abinda alisim suke cewa yumiman za a mata taimama fa musa bi wajhiha wa kafar za a shahi huskarta ina ke taimama kuma da hannunta bakin kafin ta yi hannunta da mina sa'id daga ƙasa wannan ya kai maka kenan mai magana imam malik kan da suke cewa shahawar taimama ya ta kai gwiwar hannu kagar malata yi wajahiya wa kafaiha kuna shi a mana wani mahi inganci a jishin rufuɗi sai mama huska ce kurin da hannu bakin wuyan hannu kwar bakin wuyan hannu ba maganin gwiwar hannu a cikin na arwala ya ce imam malata kenan haka za a wa mace in ta mutu tsakiyar maza ba muharrami ba muji a ta muharrami obawa duk da libiyar manta obawa kanin sauransu da ɗa haka suka ce kan mas'alan mace qala malik kuma haka imam malik ya ce wa idha halaka ar-rajul wa laysa ma'ahu ahad illa nisa yamamnahu aidan haka idan mutum ya mutu tsakiyar mata ba kowa sai mata to su ma yamamnahu za su mai taimama aidan kamar sai aka wa mace na dole fito imam malik qala malik imam malik ya ce وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة yace mu kin bashi da wata ruwaya a ce wanke mamaci dole sai ayi kaza a wanke kaza dama ko hagu kaza da sauransu ko ga yanda za a yi babu wata siffa sananna wadda za a ce ga yanda za a yi shine bai shi ce ko akwai ruwayoyi ibda annabi bai muniha oh kuma zaliya duk annabi ya magana a hara magana dama magana wanke gaje annabi ya bai akwai ruwan da suka ta magana kan fara wurin wanke kai dama tukun hagu da magana wuraren arwada duka wannan ya tabbata ya tabbata a nasarar da sai shi ne amma malib a wurin shi babu a can inda na to lasa inda na ta a wajen kenan babu hadisi a cikin masala kurin shi ta kurin za a wanke gawa kurin a tsakake ta ba ta da wani ba dama ko hagun ko dama a wallah kurin za a wanke ta Allah cikin malik wannan shi ne abin da yake wannan wurin sai ma ja fi kafanar mai abinda ya zo kan sawa mamaci da kahon حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا إمام abin da ke ba labari tunan aisha ke ba labari ba ta annan sallama ta ce kuffina manzana zama kenan kuffina an mai da kauni fislasta a sawabin cikin tuwa hara uku bidin harare duka sahuliya sahuliya gari a yaman na ta kawo kamata ya ta ɗan tana ɗan tana to kenan irin tuwa da ake kawo ta hara da ƙasa yaman sahuliya ce kuma a wannan tuwa uku laifin fiye kamar suna imam ba wani a yi riga a ɗabuka riga a yi rawani babu duk wannan kurin tuwa ce masu tuffa guda girma guda kurin aka naɗe aka ƙari aka name naɗe a uku ba wani riga da izara da wani rawani yadda rawani ake a wani wurare babu wannan maganar shi a nuba naka ba kurin tuwa ce uku sak aka mai lafauni a cikin su wannan shi ne abin da ke wani ruwaya wadda imam al-bukhari ya kata imam musulmi ya kawo bayan imam malik rahimahullah وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أسباب بيض سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب لثوب عليه قد أصابه مشر أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوه فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهدى nan duka ga akwai muhimmancin yake cewa yake cewa muhimmancin yake cewa bin sunna ne annabi kun ka huta nan abubakar siddiq lokacin da Allah mai tsaso Allah da zo da suwa sai ki tambaye Aisha fi kam kufin garma a tuwa nawa aka mun Allah da kawani fi kam kufin nawa a tuwa nawa aka mun da kawani sai tace fi salasta aswab a cikin tuwa uku kurin yaji uku zane uku bidin warayen sauliya na sauli na mutane na yaman na sauli فقال يا ابو بكر تنزو خذوا هذا الثوب da saubin alai ana samun shan ya ce a wasu afaran ya ce tozu ku rike wannan ku rike wannan tuwa tawa wanda wannan tuwa tana jikin shi ne a ɗauke ta ta samu masu afaran mamushik wani abu ne dai mara kewa taɓa kamar ya lalata tuwa ya taɓa ta a cikin shi ya ce faka sulu imamushik masu afaran ne ya taɓa tuwa ta shi wani abu ne mara kewa ya ce a wanki wannan tawa sun makafinu ne fiye ma a saubin akarai ne kusa wannan tawa da kuma da ku zama tuwa biyu a cikin kuke nan ba sai ku muni da kawai a ciki faƙar aisha wa ma haza aisha ta ce me wannan kuma su me wannan ababakar me wannan tana kamar ya za a yi tuwa tsoho tuwa tsohon abu ka sabo da ka tsoho faƙala abubakar alhayi ahawajin da jadi ai mai rai shi ke buƙatar abu sabu ta ce ɗaya abu sabu ƙarar ko na ɗaya ne kuran shi dai a nan ya ce bai buƙatar wannan sabo ke wannan aka wanki ya yi kuran ne abin an sabo sai ya ce wa inna ma haɗa da limuhula wannan ma sa sabo kwana biyu ne abincin musa ne mana wasu ce mana amula kamar mugunya suke ba da cikin mace nan da nan mugunya za ta zubo ta lalata shi me abin wani abin kun haka ce mata na abincin tsutsa ne ga mugunya wa haddasa ne a malik عن ابن شهاب عن حميد من حديث جاء عن حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر بن بن عاص انه قال الميت يقمص ويؤذر ويلف في ثوب ثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه وانا حديثي ني موقوفي عبد الله بن عمرو بن عاص يكي تشيوا الميت ممتي يقمص أسامي ريغا ويؤذر أسامي جبتو إزار زني ويلف في ثوب ثالث سألل إيشي أتكين تها تأوكي ke da kawani ko guda kenan a mai riga a mai izar aka kasar da kawani ya arishi gaba daya wannan magana ta Abdullah bin Abbas ko magana ta hadisi marfu'i na Abu Sa'id manzo Allah shi a cikin ba ba gari gaba ban ba magana rawani annabi ko sallama kuma shi gaban da ya fudi shi yasa kenan ya kari anan yin riga sai ma an kai ma tela ba wannan an ba tela wahala sai an je an kai ma tela gyara yace an babu tuwa sai ɗaya to wannan babu laifi a mai likawuni a cikin tuhar ɗayar kenan ba wani matsala a mai likawuni a cikin tuha guda wannan shi ne wani matsala da take da alaƙa da likawuni wanda ina ga na yake cewa ba wani bambanci kuma a sunna kawai zama kanta cikin na yake cewa cikin mun zo karatu a gaba na mace ko namiji kowanne ukun wannan shi ne tabbatar da suna kawo ruwaya mace a mata biya da riga da izar da ɗan kwali su ne mata har da yake mutu mace har da ke mutu da izar da ɗan tohi da zane da riga waye gaskiya ce bai da inganci ɗan karama kamar cikin albani ya kwarya ta bayanai cewa kowa suna a mai da uku kurin kuma bayan sha wahala ba ta tela kurin tuwa uku aka samu ko aka jera a sa alimki a sa alimki kurin an tabbatar da lakawani kuma an tabbatar da sunna shi ne na ga abin da ya tabbata kan haka kuma ko yaro ko babba ko wane ne aka mai haka uku kuna samu tuwa uku ya sauƙi ma ba wani kuma bayan kira tela ba kun yanka za a kurin inda zai iya tsawon shi zai mai kurin bayan ka tela ba kurin yanka za kurin auna kurin shi kenan kurin a sa a gama in aka gama babu wani abu da ya saura ina ga karatun mu ya kai ba ƙarshen awa guda ganin muna da za mu gama da wani darasi na aikaci kenan za mu tsaya a bakin ina ga lokacin namu na ya kamata mu tsaya to za mu je mun je kullewa kenan zai za ta ƙaice nan za mu tsaya bakin mas'ala ta da kawani za da kawani da abu uku tuwa uku insha Allah kuma shi ma mun je wajen aiki aikace za mu ga yanda ake sa da kawanin yanda za a yi ba tare da wahala ba yanda ya zo a sunna insha Allah za a gani aikace yanda ake sa da kawanin ko yanda ake wanka aikace insha Allah assalamu alaikum Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته